بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin ga watan rabi'u sani shekara ta 1442 wanda ya dace da biyar ga watan disamba shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayil bukhari wanda yau za mu tashi tafsirin suratul araf insha Allah ta'ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى سورة الأعراف قال ابن عباس وريشا المال إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره أفو كثروا وكثرت أموالكم الفتاح القاضي افتح بيننا اقض بيننا نتقنا الجبل رفعنا فانبجست انفجرت متبر كسران آسى أحزن تعسى تهزل وقال غيره ما منعك ألا تسجد يقول ما منعك أن تسجد يقصفان أخذ الكساف من ورق الجنة يؤلفان الورقة يقصفان الورقة بعضه إلى بعض سوآتهما كناية عن فرجيهما متاع إلى حين هو ما هو ما هاهنا إلى يوم القيامة والهين عند الأرض من ساعة إلى ما لا يحصى عدده الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس قبيله جيله الذي هو منه اداركوا اجتمعوا ومشاق الإنسان والدابة كلها يسمى سموما واحد سموما واحدها صم وهي عيناه ومنكراه وفمه وأذناه ودبره وإهلاله وإهلاله دواش ما بشي به بشرا متفر بشرا متفرقة نكدا قليلا يغنوا يعيش حقيق حق واسترهبوهم من الرهاب تلقف تلقم آئرهم هزهم طوفان من السيل ويقال للموت الكثير الطوفان الحملة الهمنان يشبه سكار الحلب قروش وعريش بناء سكتا كل من ندم فقد سكتا في يده الأسباب قبائل بني إسرائيل يعدون في السبت يتعدون له ويجاوزون تجاوزا بعد تجاوز تعد تجاوز شرعا شوارع بئيسا بئيس شديد أخلد فقعد وتقاس وتقاعس سنستدرجهم أي نأتيهم من معاملتهم كقوله وأعطاهم, وأعطاهم الله من حيث لم يحتسبوا من جنة من جنون أيام موساها متى خروجها فمرت به استمر بها الحمد فأتمته ينزغنك يستكفنك حيث مليم به لمم ويقال طائف وهو واحد يمدونكم يزينون وكيفة خوفا وكفية من الإخفاء والآثار واحدها أسيل وهو ما بين ما بين العصر إلى المغرب كقوله بكرة وأصيلا
بسم الله الرحمن الرحيم ما ليش سورة الأعراف يا كاو وسكلمومي ne da suka zo a cikin ayoyin suratul araf ya dan fassara su tun da tafsirin surar zai yi da kawo riwayoyin da suka inganta shi a wajensa suratul araf sura ce yar makka dukanta in ban da ayoyi guda takwas a cikinta su ne ba yan makka ba daga faɗin Allah ta'ala wasalhum anil qaryati allati har zuwa wa idna taqana aljabala fawqahum Abdullah ibn Abbas ya fassara wasu kalmomi akwai kalmar wariyasha wariyasha wariyasha bil jam'i wannan a kira'ar alhassan ne warishan ake cewa amma a kira'ar alhassan wariyasha wadda jam'i ne na rish kamar shu'ab da shu'ab sauran kuma warishan kamar yadda malamin karanta abinda ake nufi almalu إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين أتكين آير الله يفدى أبن أكيني في أي في الدعاء الله بايا سمى سوچ قونا دئري واتو أتكين الدعاء كمريا متين يتشي الله يباشي كما متين يتشي الله يباشي درجة درجة النباوة ko mutum ya ce Allah ya sa ya zama annabi ko Allah ya sa ya zama wani manzo kaga wannan ta'addanci ne awwa ko ka roki abin da baka cancance shi ba ai kowa ai da abin da ya cancanta kowa da abin da ya san zai iya samu akwai kuma abin da ka san ba za ka iya samun sa ba ba matsayinka bane ba kuma darajarka bane ba kimarka bane yawwa to shi ma wannan ana fassara shi wato da da ta'addanci a cikin addu'a yanzu kamar mutum ya ce yanzu yanzu din nan shi yana son tunda ai Allah mai karban addu'a ne yanzu yanzu din nan yana so ya gan shi a makka a gindin ka'aba na'am Allah zai iya yi ko to amma ai kaga Allah ya kawo sababi kafin ka je wurin akwai inda zaka ko ko yanzu yanzu nan so kake kawai kaga ka mutu ka shiga aljanna to ai Allah kuma ya ajiye lokacin da za a mutu a hisabi a shiga aljanna ko yanzu nan kar a tashi anan kawai kana kaso kaga ka mallaki jiragen sama naka haga wasu abubuwan ne da kai ka san karfin Allah ya kai a samu wannan ya bada wannan abin a karfin sa har fiye ma da haka amma ta'addanci ne ka roki abin da baka cancanci shi ba ko lokacinsa bai yi ba ko kuma kai baka isa ka samu wannan abun ba ko kawai wani ya ce yanzu yanzu na shi so yake a ce shine gwamnan Kano ko shugaban kasa yanzu yanzu idan mun duba karfin mulkin Allah mai iya yi ne ko ba ka bane amma mutum take ya ce ai masa kaza wannan ana ce da shi al-i'ti da fi du'a roƙon matsayi da bai kai naka ba ai baka isa ba ka ce Allah ya baka matsayi irin na annabi Muhammadu ai kaka bai zai yi ba bai zai yi ba wannan al-i'ti da ne fi du'a sannan wasu malaman suna cewa raf'u saut ma inda du'a shi ma yana cin al'itida daga sauti inda ba inda sunna ta ce a daga ba kamar alƙunuti wannan ana daga sauti amma mutum ya zo yana yin addu'arsa shi tsakaninsa da ubangiji ya zo yana daga sauti wannan ba a ce a yi ba ina fata ana fahimta manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce sai ya kunu fi ummati ko sai kunu ƙaunin ya ta duna fi du'a za a samu wasu mutane kafin duniya ta tashi za su zo su rinka yin ta'addanci wato a cikin addu'o'insu cikin roƙon Allahnsu kamar mutum ya zo yana roƙon wani abu yanzu yanzu ya ce Allah ka bani kaza na gidan aljanna ina so a bani abincin gidan aljanna yanzu ina so a bani kaza da sauransu wani ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda afwan riwayar ahmad ta zo rahimahullah riwayar abdullahi ibn mughaffal ya ji wani ɗansa abdullahi ibn mughaffal ya ji ɗansa yana addu'a اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها يا الله أنا سو كباني القصر الأبيض wani dogon gida babba fari a daman aljanna in na shiga sai shi uban sai ce mai ya bunai ya salil janna wa uzbihi minan nar kai ka roƙi dai Allah ya baka aljanna kuma ka ce raba ka rota amma ka ce wai in ka shiga aljanna wai Allah ya baka kaza kai ne ma zaka faɗi abin da za a baka ai Allah ya riga ya tanadin abin da zai ba wa bayi a cikin aljanna to ka nemi Allah ya raba ka da ainihin wato wuta ya kuma baka aljanna saboda na ji manzan Allah yana cewa sai kunu qaumun ya'taduna fi du'a'i wa tuhur har zuwa ƙarshen hadisin wa fi ghairihi yace summa baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau kalmar afau tana nufin kasuru wa kasurat amwaluhum afau ana nufin wato dukiyarsu ta karu sukan ce afa shi'ru afa ash-sha'ru afwan afa ash-sha'ru ay kasura ash-sha'ru karuwa shine afau din sai al-fattahu in an ce al-fattahu ana nufin al-qadi al-fattahu ana nufin al-qadi Allah ya ce iftah bainana ana nufin iqdi bainana kai hukunci a tsakaninmu tunda kai ne alkali Allah shine babban alkali da yake hukunci tsakanin mutane wa idna taqanal jabala kalmar na taqanal jabala tana nufin rafa'anal jabala ay rafa'anahu sai in bajasat daidai yake da infajarat in bajasat infajarat fashewan abu sai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'maluna mutabbarun ana nufin khusran mutabbarun ana nufin khusran sai asa fa kaifa asa ala qaumin kafirin kalmar asa tana nufin bakin ciki bacin rai ahzanu kenan ala qaumin kafirin sai da yace fala ta'sa ala alqaumil fasiqin a cikin suratul ma'ida ta'sa tana nufin fala tahzan fala tahzan wa qala ghayruhu ما منعك أن لا تسجد يقال يشي ما منعك أن تسجد كلمة أن لا تسجد باروانك دوانا لا دين أن تسجد لك فسرتا ميهانك كي سجد باچا لك ميهانك كر كي سجد با آه. ما منعك أن تسجد سي كلمة يقصفاني آه. أنا نفهم النبي آدم da na hawa da suka shiga aljanna adamu hawa daga alkhisaf ne min warakil janna sai suka rinka ciran itacen aljanna suna lullube jikinsu lokacin da Allah ya hana su su ci wata bishiya kuma suka ci shine ce yu'allifani alwaraqa yaksifani ba'dahu ila ba'd yaksifani ba'dahu ila ba'd suka ta ciran itace dan su suturce al'aurarsu daga nan malamai suke cewa ɗan adam mai kunya ɗan adam mai mutunci ba zai taɓa sha'awar ya bar al'aurarsa a waje ba shi yasa ku lura ko yaro ne karami da ya fara wayo to ko wanka uwarsa take masa sai ku yana rufe yana rufe al'aurarsa ko ba a ce rufe al'aurarka ba ɗan adam mai hankali ɗabi'arsa ta ginu akan suturce al'aurarsa dabba ce take buɗe al'aurarta kamar yanzu akuya kamar rago kamar waye su dama al'aurarsu a buɗe ne to sai Allah ya bambanta mu tsakaninmu da dabbobi dabbobi ga yadda suke amma ɗan adam sai aka ce rufe al'aurarsa tunda Allah ya annaba adam da na hawa'u ya ce musu kad su ci daga jikin bishiya suka ci da ya yaye al'aurar sai suka shiga damuwa to daga nan mutum baya son al'aurarsa ta bayyana sai dai mara hankali mai koyi da kafirai ko yahudawa haga daga nan za ka gane rashin hankalin da rashin tunanin yara matasa masu zuwa mutum yana bayyana al'aurarsa irin kaya da ake sawa mutum ya zo ya saka wando duwawunsa a waje saboda tsabar dabbanci da rashin hankali za ka yi ka gama wannan lokacin na samartakan za ka yi ka gama sai ka gama za ka yi bakin ciki da nadama ka ɓata wa kanka lokaci ba ka ba Allah ba kai ba biyan ka aka yi ba kai ba wani abu ka samu ba kowa yana ganin ka baka da mutunci ko jiya a wani wani sallaci ina sallah ana ga wani yaro yana sallah wandonsa a waje duwawunsa a waje kuma wai gayu ne yake ba ƙauye ba gidaje a Allah ma sai ka masa rashin hankali mutum ya zo ya ruku'i baya iya yin ruku'in daidai saboda in yi sunkuya sosai duwawunsa zai fito mutum ya sa matsatsiyar riga yar karama kuma ya zo ya sa wani wandan da ba zai rike masa ƙugunsa ba haka suke ta halakar da mutane su halakar da matan su halakar da mazan lokaci ne duk wanda ya lalace samartakansa ya lalace yarintarsa bai ba Allah ba asara yake zama masa za ka zo aikace kana neman Allah ya maka wani abu kai ma za ka zo mutum zai zo ai su shi sa zaman lafiyar mutum shine shukran zaman lafiyar mutum shine yabi Allah annabi adam alaihi salatu wassalam ganye ya nema saboda kai ya ba a rawarsa daga shi fa sai na na hawa a lokacin a cikin aljanna amma ganye ta kokarin rufe al'awarsa da shi to wannan kenan um, sai sau'atihima kinayatun an farjaihima suna rufe farjinsu guda biyu farji na namiji na mace wa mata'un ilahin huwa ha huna ila yawmil qiyama in an ce mata'un ilahin ana hun daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama wal hinu inda al-arabi min sa'atin ila ma la yufsa adadawa adaduha in an ce hin daga wani lokaci zuwa lokacin da ba a san karshen sa ba shine ilahin har zuwa lokacin da Allahu alam shi yasa can yace ila yawmil alkiyama sai ce akwai kalmar arriyashu kamar yadda na gaya muku a wata riwaya akwai kuma risha da riyashu da rish wahid duk abu ɗaya ne abinda ake nufi abinda ya bayyana na sutura sai faɗinsa innahu yarakum huwa wa qabiluhu wa qabiluhu ana nufin jiluhu su ne wato aljanu kenan da shaidanu yana ganin ku da shi da wato jama'arsa alladina huwa minhum wanda yake tattare da su yana tare da su shi shaidan kenan yana ganin ku da shi da aljanu suna ganin ku amma ku ba ka ganin su sai su aljanu me yasa ba a ganin su malamai sun ta maganganu da ayan kawo ra'ayoyi wato latafarsu taushinsu Allah sai ya kaddara idan mutum nan ba zai iya ganin su ba bari buga ma misali yanzu zai iya yiwa a nan kan kafet din nan akwai kiyashi ko akwai ƙwaro yana tafiya amma ƙarfin idanka ba zai iya gane maka shi ba to su ma da Allah ya aljanu sai ya yi su a irin tsarin da idanmu nan ba zai iya ganin su ba ai kai ma ka san ba komi ne idan kai ke ganin su yanzu abu zai zo yana tafiya ma watakila baka gan shi ba a ce ga can a sama amma ba za ka iya ganin sa ba saboda idan ka bai da karfin da zai gan shi to mu ma idan mu sai Allah bai ba shi karfin da zai iya ganin aljani ba kamar yadda akwai abubuwa a jikinmu ma ba ma iya ganin su in likita ma ya bude mu ba zai gan shi ba amma ba wai yana nuna babu bane ne saboda kar wani ya ce wai abin da bai gan shi ba babu shi yanzu yanzu ai kowa yadda akwai rai a jikinsa ko akwai rai a jikinsa to ina yake da za ka zo ka fede akuya kai ta duba ba za ka garan ba ba inda za ka ce garan amma kuma akwai to kenan rashin ganin aljani baya nuna babu shi yanzu dinnan muna zaune a masallacin nan da aljanu a tare da mu sai su zo su zauna inda ba kowa in ka zo za ka matse su da sun san ba ka ganin sai su matsa waɗanda ba su da kirki a cikinsu kuma sai su bari in ka taɓa su kuma su taɓa ka to shi sai ga mutum ya samu mushkila ko tafiya mutum yake ko gudu yake ko da mota ko da abun hawa shi baya ganin aljanu to amma su suna ganin sai su rinka kaucewa sai su rinka matsawa yanzu kamar mala'iku an gaya mana a nasi cewa mala'iku suna zuwa masallaci suna lura da waye ke fara zuwa masallaci ranar juma'a suna zuwa da takaddunsu suna rubuta waye fara zuwa masallaci in liman ya hau mambari su naɗe takaddunsu su zauna su ma su saurari hudu ba in ji annabi da hudubobin da ake mala'iku suna ji kowane masallaci amma kuma ba mu ganin su to rashin ganin su ya nuna babu to kar mutum ya ce wai in bai ga abu ba babu shi akwai gaibu da yawa yanzu Allah ai akwai Allah amma kana ganin sa baka ganin sa so mu gane a babi na imani akwai abubuwan da ba ka gansu ba kuma din akwai su lalle akwai su to shi yasa ake cewa kullum garin a neman tsari min aljinnati wan nas daga mutane da kuma aljanu mu kuma Allah ya kaddara suna ganin mu haka Allah ya ga dama shi yasa Allah ya ce innahum wato innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ku kuma ba ku ganin sa ba ku ganin su ba wanda yake ganin shedan ba wanda yake ganin wato aljanu da shedanu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba shi dama yakan iya ganin su ko ya ga wani alama tasu manzan Allah ya ce wani ifirici wata rana cikin aljanu shedanu ifirit mai mugun taurin kai kenan shine in ka ji an ce wani ifiriti ne to shedan ne lamba ɗaya a cikin shedancin ya ce ya zo min ina sallah ya ce sai na so in kama shi in ɗaure shi a ɗaya daga cikin filoli na masallacin nan masallacinsa akwai fila-fila fa'arattu an arbitahu ila sariyatin min sawarin masjid don washe gari ku zo ku gan shi don washe gari ku zo ku gan shi ku ga shi efiritin kenan in Allah ya ga dama zai iya ba da dama a gan shi ya ce fa zakartu da'awata akhi Suleiman faradattuhu khasi'an sai na tuno addu'ar dan uwana annabi Suleiman da ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da ba wani wanda zaka ba bayana annabi Suleiman ya rufe kofa ya ce a bashi mulkin da kar wani annabi ya zo ya samu mulki irin nasu Allah ya ce ya karba ya ce idan na kama aljani na ɗaure shi kun zo kun gan shi na shiga mulkin suleiman da aka sai na bashi na juyar da shi yana kaskantacce yana wulakantacce to zartacce to kenan zai iya yiwa a gansu ɗin in Allah ya ba da dama kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi dama haka a wata riwaya ya ce har sai da da na damƙe shi har sai da miyau ɗinsa ya taɓa hannuna jikar miyau ɗinsa ya ce na so in ɗaure shi yaran madina su zo su gan shi abin kunya ya abin kunya yi yawa shi ba ga annabi suleiman ai kaga Allah ya hore masa da tsuntsaye duk tsuntsayen da suke tashi ina annabi suleiman sai ya tara su ya ce duk ku zo da dabbobi da tsuntsaye da aljanu duk shi yana iya sarrafa su kaga kenan Allah yana iya ba da dama to mu din ne Allah bai ba mu dama ba to kaga wannan bai zai nuna cewa wai babu ba saboda akwai masu tinkas masu tunani ko wasu philosophers da suka yi zurfi akan kafirci a cikin philosophy din suna ganin cewa wai duk abin da babu baka gan shi ba baka taba shi ba baka baka ji shi ba baka sansane shi ba baka ɗanɗane shi ba wannan five sense organs ɗin ka yi sensing ka yi smelling ka yi hearing ka yi wayewa da sauransu guda biyar nan wai duk abin da bai zo cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba to babu shi da haka da nan sai suka yi amfani da wannan theory ɗin sai suka ce ba Allah tun da ya Allah baka gan shi ba Allah baka iya taba shi ba Allah baka sansane shi ba Allah baka dandane shi ba Allah baka kaza din shi suna nan a rubuce rubucen su wanda Allah ya jarrabe shi yake kakkarantawa ya fada ya zurfi a ciki yana iya fadawa cikin tarkon su kwanan nan wani yaro ya rubuto mun takarda muna karatu a kofar Nasarawa yace yana son mu yi magana da shi shi fa yau sama da shekara uku ya kasa yadda cewa akwai Allah duk wani dalili da za a gaya mai zuciyarsa ya gaya wa zuciyarsa akwai Allah bai gamsu ba gaskiya amma abin mamaki gashi ya zo karatu shi kawai dai shi dai yana sallah dai yana zuwa ne kawai amma bai samu nutsuwa da cewa akwai ubangiji ba gaskiya to Allah rufa asiri shi sa mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya ba mu yaƙini ya ba mu ikhlasi ya ba mu ikon imani da shi akwai abubuwan da ko ba a ja maka aya ba ba a ja maka hadisi ba kai ka san lalle akwai wanda yake sarrafa ka me yasa kake rashin lafiya wa yake dora ma wa yake warkar da kai da haka kake da kai a girma kake yi kana girma kana girma wa yake baka wa yake hana ka sai ka zo ka rasa abu ka nema ka nema ka nema ka roƙi Allah sai baka ba wanda yake sarrafa ka yanzu wannan abar kawai in ka ajiye ta anan in baka taba ta daga nan har kiyama ta tashi ba ta motsa ba wannan abar shi dole akwai mai sarrafa ta kai ma da ka tashi ka zauna akwai wanda yake sarrafa ka kuma duk da mutane suke ta mutuwa wani a haife shi wani rayu to ina suke zuwa anya anya babu wani abu kuwa wani ya tafi kana tare da shi yau baya nan har abada kuma ka daina ganin sa ba ina babanka ina tsohuwarka ina makocinka ina suka tafi kana jin yadda aka fitar da kai ka rayu kai abin da kai kuma ba za wani bai zai iya tashin ka ba ubangiji bai zai tashe ka ba ya tambaye ka ga abubuwa ma na gajiyawa a jikinka da ya gagare ka gane ga hannunka na wannan hannunka ne da da kake jariri haka yake dan karami yake amma yana girma fa baka taba sanin lokacin da yake girma ba ga bishiya a kofar gidanka zaka zo ka dasa ta tana karama kana bata ruwa daidai da rana ɗaya ka taɓa ganin lokacin da ganyen ta yake ƙara tsawo itacen ce yake kauri har ta zo ta fasa maka gini kai ka dasa ta ga yaro ɗanka kullum kuna kwana da shi jariri amma bayan shekara ɗaya shekara biyu sai ga shi ma an yaye shi an wular da shi ma ce ko ma kai ma ya girma ya tafi ka taɓa ganin rana ɗaya da ka auna tef ka ga lokacin da yake ƙaruwa duka waɗannan abubuwan fa ubangiji yana nuna yana mana su ne don ya nuna mana mu gajiyayyu ne yau ai ba ma wannan ba yanzu kowannen ku duk ba kuna kallo na ba akwai wanda yake ganin bayansa dole sai ka juya haka eh ko ka juya ma ba ba komai za gani ba duk kokarin ka zaka yi ganin nan ɗinka ni tunda nake ban taba ganin nan ɗina ba wallahi kuma gashi a jikina sai dai in taɓa ni wai ban sani ba sai dai an sa madubi ko da madubi ma sai kai dabara a jikin ka fa yake amma ba ya gano subhanallah waɗannan dalilai ne duk da za su nuna maka kai ɗin fa akwai wanda yake sarrafa kai yake juya ka to babu asara irin mutum ya wayi gari bai yadda da Allah ba akwai adilla dalilai da za su nuna maka akwai Allah ya Allah mun yi imani da kai ya Allah Allah ka matar da mu akan imani da kai sai kalmar iddaraku ijtama'u iddaraku daidai take da ijtama'u sai mashaqul insan yace wa masamul akan ce mashaqul insan akan ce masamul al insan duk abu ɗaya ne masam ana masamud dabba kulluhum yusamma sumuman ko a ce masam ko a ce sumuman wahiduha summun wahiya tis'a waɗannan abubuwa na jikin dabba idan dabba hanci da baki da kunne da dubura da al'aurarsa da komai waɗannan shine mashaqul insan ko sumumal insan akan ce kamar yadda ya zo a cikin aya wala yadkhuluna aljannata hatta yaljal jamal fi sammi alkhiyat sammi alkhiyat إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط سي كلمة غواش غواش ما غشوا أبن أكل اللي بأبو غشوا وإذا غشيهم موج للب أبو أي غطوا به سي لهم من جهنم مهاد مهاد أنا من فراش الفروش شمبدا ومن فوقهم غواش لحف ko lihaf abin lulluba sai a riyahu nushuran kalmar nushuran ana nufin mutafarriqa abin da yake a rarrabe ko bushira ko nushira a wata kira'a nushiran bainahum ko bushiran bainahum iska ɗin kala-kala ne a larabci akwai asaba a ita ce iskar da take koro girgije da hadiri akwai ashimal iska ce ita kuma da take haɗa shi wuri guda ka duba wani ikon Allah akwai kuma addabur akwai aljanub kai akwai addabur wacce take zubo da shi ta kaɗo shi ya ƙasa akwai kuma addabur wadda ita kuma take karkasa shi idan hadiri ya zo jama'a gaba ɗaya girgije hadiri da kuke gani cikin mulkin Allah da sarautar Ubangiji tabaraka wata'ala wato iska ce take sarrafa shi iskar da da take koro shi daban iskar da take hada shi wuri guda ta kwandansin ɗinsa ta hada shi wuri guda ta jima'uku daban iskar da take sa ya zubo ta koro shi ai kankara ce hadiri da kage gani kamar kankara ne ai sai Allah kawo iska mai ƙarfi ta hura shi sai zama ruwa sai rinka daga to akwai kuma iskar da take raba shi kaga wani ruwan ya zuba a sabon gari wani ya zuba a gwarzo wani ya zuba a kaza iska ce take rarrabawa in ba haka ba ai za ka ga hadiri a nan sai ga ruwa yana zubowa da ya kamata iya nan zai zuba ai amma sai ka ga yana zuba har inda babu hadirin idan akwai hadiri a nan duk a iya saman nan muka ga hadirin to sai ka kuma yana zuba a wani wurin da babu hadirin to wata iska ce Allah yake sawa ta ta sarrafa shi inda yake so la ilaha illallah duka wannan wani ilimi ne na ubangiji da kwarewarsa da dan adam sai ya yi tunani ya gane a yanzu ko kai ma a nan a rayuwa za ka ga mutum ya zo yana yana yana barza shinkafa sai ya zuba ta a cikin inji akwai injin da zai cire itacen ganyen ciyawar gefe akwai injin da zai bare shi ya cire iya bawon shinkafar a gefe kuma ba ka taba ganin gudan shinkafa ya zuba a ciki ba sai dai kuskuren injin ko kuskuren operator din ko kuma ya lalace sai ga ya fidda shinkafar tas to ba ma wannan ba inda akwai wani baki-baki ma a cikin shinkafa akwai injin da shi kuma zai zo yana cire duk baka shinkafa sai ya cire ta ka duhu ba magana yake ba ba ba ido ne tabarau aka sa masa ba amma abin mamaki sai ya cire duk ya cire tsakuwa ya cire baki-bakin shinkafa sai fitar maka da abu kai duk wata karyayya ma wacce take ba cikakkiya ba sai ya cire ta haka ne eh ƙura ma sai ya cire ƙura wannan faɗan adam ne ya yi yanzu ka duba ka zo cin abinci ko abin sha duk wannan yana nuna mana samuwar Allah kaga bakin nan komi ta nan muke zubawa ba wanda zai zo cin awara ya ce bari ya ci ta kafa ka ci awara ka sha lemu ka ci ayaba ka ci kashi ka ci nama ka sha zaki ka sha daci ka yi kaza ka yi kaza duk ka zuba shi ta hanya daya kuma abun mamaki wannan harshen duk abin da ka dora masa sai ya baka test din ba ku gane ba ko komi Allah ya jona wasu na'urori da suke haɗe da harshen da ƙwaƙwalwa kana ɗorawa a harshe harshen wannan wannan jijiyoyin za su ɗauka suke ƙwaƙwalwa su ce wannan ɗaci ne da shi sai mutum ce ɗaci kana ɗorawa sai sai ya baka test ɗin zaƙi sai ƙwaƙwalwa ka ɗauka ai zaƙi ne ko bauri ko wayewa da sauransu amma duk harshe nama ɗaya ne ba a zuba masa mai ba a sabis ɗinsa kullum haka yake aiki kuma ya zo ya tafa cikin cikinka akwai injuna mutum ya haɗiye ƙashi sai an san yadda za a yi abu a cusa shi a tura shi ya fita a je a bayan gidansa za ka ci ɗata za ka ci wake za ka ci gyaɗa za ka sha zoɓorodo za ka sha nono za ka sha tsimi za ka sha tsami za ka sha zaƙi duk ka haɗa shi kuma duk in ya je kowanne da aikinsa ba wurin zaƙi inda gangan jikinki yake buƙatar zaƙi sai a ce injinan su kai wurin zaƙi inda gangan jikinka yake buƙatar ɗaci yanzu kamar magani sai likita ya rubuta ma magani kala bakwai ka ɓare wannan kasa ka daɗa ɓare wannan kasa wancan maganin ciwon ciki wannan maganin ciwon kai wannan maganin kumburi wannan maganin raɗaɗi wannan maganin wane ne wannan maganin bacci wannan maganin kasala wannan duka sai ka zuba su a tafin hannunka waya bakwai ka hambuɗa ka tura ruwa sai ka jira Allah ya maka aiki haka kurin da yake banza ne kai ka ce ba Allah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim haka Allah ya ce hatta ya tabayyana lahu za mu nuna musu ayoyinmu da za su nuna cewa akwai mu a duniya da kuma kanka da gangan jikinka shine wa fi anfusihim Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun yanzu halittan kanku ku ba ku gani wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun Allah ka kara mana imani kuna tare da ni tayyib to wannan kenan a nushuran muna magana akan iska ne ko sai fadin sa wallazi khabusa la yakhruju illa nakida kalmar nakida ana nufin qalilan a larabci nakidan ana nufin wato qalilan sai yagnau ya'ishu fiha ka'allam yagnau fiha kama ka'allam ya'ishu fiha inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala yawa sai kalmar haqiqun ko haqiqun da yake da haqqun haqiqun da yake da wajibun alayya haqiqun alayya an amshi ilaik wajibi ne a kaina in je wurinka istarhabuhum daga arrahba ne arrahbatu ala larabci ana nufin alkhawfu tsoro fa idha hiya talqafu sai kalmar talqafu ana nufin talqamu talqafu talqamu duk abu guda ɗaya ne wato kamar ɗauka ko cirewa ko abin nan talƙafu ma ya fi kun tana cinyewa macijiyar annabi musa tana cinye macijan matsafa sai ta'iruhum ta'iruhum ana nufin hazzuhum rabansu ana nufin nasibuhum sai kalmar dufana fa arsalna alaihim dufan dufan yace mina saili daga ainihin wato mamakon ruwa ne an gane ko kamar yadda kuma akan ce wa mutuwa ma mai yawa ana ce da ita dufana tarin ruwa da ya zo da yawa ana ce da shi dufan sannan kuma mutuwa ma ana ce da ita at-tufan al-mautul kasir ana ce da ita at-tufan ai ai mutane sun gamu da dufana ana nufin sun gamu da mutuwa gamammiyar mutuwa mai tarin yawa ko kuma sun gamu da dufan ana nufin ruwa ya zo ya ambaliya ruwan da ya gama duniya gaba ɗaya ana ce da shi dufana sai kalmar alƙummal yana nufin wato huwa alhimnan ya fassara shi da alhimman alhimnan ana nufin wato manya-manyan birruka manya-manyan birruka sigarul hilm صغار الحلم سي عروش دا عريش عروش دا عريش وما كانوا يعرشون دا الله يفدا أنا نهم بناء جني بناء جني da abin da aka gina shi aka ɗora wani abu ana ce da shi arush ko arish shi arush jam'i ne na arsh asalin al'arsh akan fassara shi da sarir sarirul mulki gadon mulki ana ce da shi al'arsh wajattuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi menene yace can inda yake cewa menene walaha arshun azim walaha arshun azim ai kaga Allah ana ce da shi yana da al'arsh ko istawa ala al'arsh to kuma ga bilqisu ma an ce walaha arshun azim to me bambancin wancan al'arshi da wannan asalin al'arshu ana nufin sarirul mulki gadan mulki to in an ce al'arshin ubangiji ana nufin gadan mulkin ubangiji idan an ce al'arshin sarki ana nufin gadan mulkin sarki sai dai sunan ne ya sha ya yi iri ɗaya amma kuma kamar su ba iri ɗaya bane don na Allah daban na kuma ɗan adam daban an gane ko ana so a gaya mana asalin wato kalman ne inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ai hakum na fassara wannan sai al asbat ko wa qatta'nahum musnatay asharata asbata asbata ana nufin qaba'il bani isra'ila kabilan banu isra'ila sai kalmar ya'duna fi sabt ya'duna daidai yake da yata'adduna lahu an gane ko yata'adduna lahu kamar suna wuce gona da iri an hana su su kama kifi ranar asabar amma sai suke zuwa su kama kenan yujawizuna ko yatajawazuna suna ketare iyaka akan ce yayi ta'addi ana nufin tajawaza ka daina mana ta'addanci ma'ana ka daina mana wuce gona da iri sai shurra'an da shawari' shurra'an da shawari' wato ana nufin duk abu duk abu ɗaya ne idan dana wa ashrafa idan mutum ya kusanci abu bi azabin ba'is me bi azabin ba'is daidai yake da bi azabin shadid azabin ba'isin azabin shadidin asalin sa fa'il ne daga bu'us yab'usu ba'san idza ishtadda bu'asa bu'us yab'usu bu'san ko ba'san idza ishtadda sai akhlada ila al-ardi kalmar akhlada tana nufin qa'ada wa taqa'asa ana nufin ta'akhkhara wa abta'a jinkiri akhlada ila al-ardi fa atba'a hawahu fa atba'ahu hawaku yawa ta'akhkhara wa abta'a wato ibara ne na karkata da jinkiri a can abin da ake nufi tsabar jinkiri da ko karkata zuwa ga san duniya da kwalliyarta ila al-ard yace sanastadrijuhum kalmar sanastadrijuhum yace na'tihim min ma'manihim zamu zo musu ta inda suka amintu in an ce istidraj ka saki jiki baka tsammanin abu kurin kwatsam sai abu ya zo maka na'tihim min ma'manihim mawdi amnihim kenan kamar yadda Allah ya ce fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu ubangiji ya zo musu ta inda ba sa tsammani sai kaga Allah ya zo ya maka wani irin kamu na talala an sake ka ka saki jiki ka miƙe ƙafa an baka lafiya ana ta ciwo kai baka yi kana ganin zaka daɗe kaza da kaza da sauransu to shikenan sai kuma kaga Allah ubangiji ya zo ya maka kamun da wato subhanallah min haisu la la ta'lam wani daga cikin sahabbai in ban manta ba salmanul farisi yana cikin waɗanda suka daɗe afon a to a shi salmanul farisi malamai sun yi ta saɓani shekarun da ya a duniya malam wasu suka ce sai dai shekara 250 wannan babu saɓani 250 ya share su a duniya kuma haƙorinsa bai faɗi ba idansa bai ɗauke ba ɗari biyu da hamsin ka duba Allah mai jinkiri wa mutane kai a wata rewa ce akai shekara ɗari uku da hamsin ya yi salman farisi haka Allah ya ga dama ya jinkirta masa akwai waɗanda suke da shekara ɗari da ashirin sahabbai da yawa irin su Hassan bin Sabit Hassan ibn Sabit shekara 120 shekara 60 a lokacin jahiliya shekara 60 a lokacin musulunci to shi ba shi kadai ba fa an ce da babansa haka yi kakansa ma haka yi baban babansa wayewa haka yi to wai shi ne malamai suke cewa ko shi konansa ɗansa ɗan hassan bin sabit na manta sunansa ko ko abdurrahman ko waye sunan shi sai ya je kwanta a kan gadansa ya miƙe ƙafa yana ta dariya ya ce ka yanzu fa da saura za mu daɗe yana cikin samartakas shekara ashirin ashirin da wani abu aka ce in ya zo sai miƙe ta nuna cewa ai su za su daɗe baya kawo kansa mutuwa saboda da babansa da kakansa da waye da waye da waye da waye waye ɗansa sun yi masu nisan kwana ne masu daɗewa ne kamar yadda zaka ga ai a ce ai babanka sai da shekara ɗari ya mutu sai kai ma ka ji a ranka a to za ka yi ɗari ka saki jiki ka ta tsiya baka shirya ba to shi ma wannan yaron haka ya miƙe ba shi nunawa yake kawai yana ganin ai zai daɗe kawai tun daga tarihi ya tabbatar wallahi malam Allah ya zo ɗaukarsa shi yana shekara da arba'in da takwas Allah ya ɗebe shi tantanin aka kai shi makabarta aka binne shi lamarin Allah ai duk wanda kaga ya saki jiki akan sha'anin ubangiji ya miƙe kafa yana jin kaza ne nan muke magana inda wannan bawan Allah yake zaune Alhaji Ibrahim fa muna zaune shi ranar da muke karatu ranar a irin wani a yau a nan gurin fa da cijin nan a nan da littafin sa kaga dai kare wanda ya abana aka gama karatu ya zo ya same ni kafin a karatu ne ya zo ya same ni magana yana magana daurin aure za a daura aure ce insha Allah muka gama ya zo nan muka gaisa da shi shi ne alwali tardi aka gaggaisa da mutane shi kafin nan kafin gari yawa ya fita ya je duk inda zai je zai zagaye a babansa amma dare yana yi shikenan ga wannan ba wani alai muhammadu allah ya masa suka je suka zauna suka yi ganawar karshe bai sani ba shi ma suka daɗe da shi awanni bai taba daɗewa da shi ba suka ta hira suka ta labari a shi sallama za su ni ma nan kafin jiya nake gawa yaransa sun zo muna gaisa nake cewa ni sati guda ko sati biyu kafin nan kullum an idar sallah na Ali Ibrahim sai ya zo ya tsaya bayan mun gaisa nan sai kuma ya daɗa fitowa kuma sai ya daɗa ko mun gaisa shi ba zai tafi ba sai ya gana shiga gida wallahi har na juyo na ce na ce kamar zai mun magana ce a bako mai Allah kiyaye mana Allah kiyaye mana a shi sallama ce yake mana eh kuma nan mun malam muka zo nan muka zo mun gama karatu ana haka kurin ya dauko takarda ya ce kaga sunan ƴaƴana da jikokina wajen mutum arba'in da wani abu haka kurin ba tambayansa ne ba kuma ya daɗe yana yawo da takardar duk mutane ana haka kawai ke yawo da ita ashe duk sallama yake mana ba mu sani ba kuma shi ma bai sani ba haka kawai yake yin abin Allah ya sa shi yake yi duk wanda iya yaudar kansa bai yi wa kansa shiri bai kimtsa ba to zai yi da na sani ranar da da na sanin ba da amfani shi sa yi wallahi ƙur'ani ba idan mutane suka manta abin da muka tunatar da su nasu ma zukiru fatahna alaihim abwaaba kulli shay zamu bude musu kofar komai Allah kenan a bude maka ta baka dama ka saki jiki in yazo daukan ka zancen ka ya kare wallahi hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisuna ayisuna kenan sai mu rike su Allah ya ce zamu damke su ba tsammani fa idza hum mublisuna sai gashi suna sun ɗauki tsammani da samun rahama da jin ƙai da waye da sauransu shi yasa kullum kawai ka zama a kimtse ka yi sallar ka ka yi zikirinka ka yi ƙur'ani musamman ƙur'ani babban rabo wanda Allah ya ce muke shi yana da rabon karanta shi babban abin da zai tara maka lada a kiyama ka ƙur'ani wallahi ko baka da yawan nafila ko baka da yawan sadaka in kana da yawan karatun ƙur'ani to ba kowa ne fa zai wuce ka ba wallahi ka sabar wa kanka larurar karanta shi ko yaya kana da wani wuridinka da baka wasa da shi Allah ya fi masa Allah ya fi masa Allah ya fi mana sai mu kada sako min jinna um awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna min jinna min junun da jinna da junun ɗaya ne sai ayyana mursaha ayyana anan hummata mursaha khurujuha yaushe abin nan zai fito sai hamlan hamalat hamlan khafifan famarrat bihi famarrat bihi istamarra biha kenan wucewa ko shudewa alhamlu sai fa'atamamnahu ko wake wa imma yanzu gannaka min shaitan yastakhifannaka kai yake so ce yastakhifannaka da inda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa yayi amfani da kalmar imma yansakh abinda ake nufi imma yankhasannaka min shaitani naqsun kamar zunguri da waswasin shaitan innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min shaitani ta'ifun ana nufin wato mulimmun bihi wani abu ya same shi asabahu kenan wa yuqalu ta'ifun wa huwa wahid da abu ɗaya ne wa ikhwanuhum yamuddunahum yuzayyinuna lahum kenan واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة كلمة خيفة أنا نفن خوفا ادعوا ربكم تضرعا وخفية دخيفة دخفية دعوا ديني من الإخفاء ني أسأل كلمة سي كلمة الآصال بالغدو والآصال يجي واحدها وانا جمعيني وياتيشيني أصيل وهو ما بين الأصر إلى المغرب الأصيل da al'asal tsakanin la'asar zuwa magariba ne kamar yadda ya ce bukuratan wa asila kamar yadda ya ce bukuratan wa wa asila sai kalmar algadati ana nufin safiya kenan wannan shine karshen kalmomin da imam bukhari ya kawo gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi tafsirin innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan Allah ka samu cika da imani ka ji gan iyayenmu ka ba mu kyakkyawan tafiya ka ba mu shiri da kimtsi ka ba mu haƙuri da rayuwa da Allah duk abinda zai dame mu ka yayi mana shi abinda kuma zai faranta mana ka haɗa mu da shi ka biya mana bukatunmu duniya da lahira ka ji kan magabatanmu ka ji kan malamanmu ya Allah ka samu gama da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin